الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 28 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1443 Hijriya wanda ya dace da biyu ga watan daya shekara ta 2022 miladiya taimakon Allah tabaraka ta'ala za mu ci gaba da karatunmu na littafin muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammadu ibn abdul wahab rahimahullah idan yan za su iya tunawa muna shafi na 174 muna magana akan wato bayan manzo Allah sallallahu ya tabbata a garin Madina Allah ya ce muke shi da yan uwa mu'minai masu imani al-ansar Oke darasi na 116 darasi na ɗari da goma sha shida bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya samu gindin zama a garin madina allah ya haɗa shi da masu taimakonsa cikin al'ansar ya kuma haɗa shi da makiya yahudu masu faɗa da musulunci waɗanda suka naɗe hannun rigarsu suka yi alkawari sai sun yi faɗa da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya umarci mutane da su zama masu haƙuri da al'afu da asafa har sai da Allah ya ba wa musulmi ƙarfi da gindin zama dirshan sannan sai Allah ya ba su dama ce in an taɓa su su rama أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير wannan kenan sai kuma aka zo maganar jihadi dangane da farmaki da kafirai ke kai wa musulmi Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wadanda suke yakar ku to kuma ku yake su a wata ayar fa in qataluukum faqtuluhum idan sun yake ku to ku yake su Allah tabaaraka ta'ala ya farlanta musu yakar mushrikai gaba daya wa qatilul mushrikeena kafatan kama yuqatilunakum kafa to shine malam yake cewa shi wannan umarni imma fardu ainin ala ahdi alqawlaini aw kifayatin ala al-mashhur jihadi kenan ko dai ya zama fardu ain akan kowa a bisa ra'ayi guda biyu na maganganun malamai ko kuma ya zama jihadi fardu kifaya ne إذا قام به البعض سقط عن الباقي فما ما لازم أنا بياني دشي كنسا hikimar farlanta jihadin da hikimar da take cikin yanda Allah yake cewar musulmi su ba da rayukansu su yi ciniki da Allah zai fashe mana baki a karatunmu na yau ya yi mana bayani dalla-dalla malai shi in kun duba littafin ku at-tahqiqu anna jinsal jihadi fardu ainin imma bil qalbi wa imma bil lisani wa imma bil yadi haƙiƙanin zance na malamai shi jinsi na jihadi farilla ne akan kowa shine fardu ain kowa yana kan shi fardu ain ne amma ko dai ya yi jihadin a zuciyarsa ko a harshensa ko da hannunsa ko kuma da dukiya wannan options ne aka bayar ko dai da zuciya ko dai da harshe ko da hannu ko da dukiya ya ce fa'ala kulle musulmin an yi jahida bi nau'in min hadihil anwa wajibi ne akan kowane musulmi ya yi jihadi da ɗaya daga cikin waɗannan nau'uka da aka ambata dole ka zama mujahidi ko da ido ko da zuciyarka ko da harshenka ko da hannu ko da kudinka ko da baka je filin daga ba to in mun fahimci wannan ashe shi jihadin yana da fadi kuma ya danganta ga irin yadda itarar da kai da irin yanayin da kake ciki yanzu wani duk yadda za a yi ba zai iya daukan makami ya je ya yaƙi ba ko ba ka bane ba zai iya yi ba to amma akwai abin da aka ce ya yi akwai wanda jihadinsa da harshe yake jihadi da harshe ba wai cizon mutane ba a magana yake yi an gane akwai wanda da hannunsa yake amfani akwai wanda kuɗi dukiyarsa yake ɗauka yake barwa yana yi wa Allah aiki kunga kowa yutli bi talwihi zai zira gugarsa ya ɗebo abin da zai ɗeba wa amma jihadu bin nafsi fa fardu kifaya jihadi da ran mutum to wannan wani yana iya dauke wani wa amma bil mali fa fi wujubihi qawlani to ya magana jihadi da kudi da dukiya to wannan wajibcin sa akwai qawlani maganganun malamai guda biyu shi ma dai was sahihu wujubuhu sahihin zance shine wajibi ne mutum ya cire kudin sa yayi jihadi ko da bai jihadi da takwabi ba to ya cire kudinsa ya jihadi ya ake jihadi da kudi yi wa Allah aiki taimakon gajiyayyu taimakon mabukata da kudinka gina masallatai makarantu wuraren ibada duk wani abu da za ka iya taimakon ɗan adam da shi to kai amfani da kudinka ka zama mujahidi. watakila kana tare da makota suna cikin yunwa ka taimaka musu watakila akwai danginka suna cikin matsi ka taimaka musu watakila akwai yan uwanka suna buƙatar tallafi ka taimaka musu wannan shi ma jihadi ne yana cikin abin da zai cika maka musuluncinka fulfillment na wato musuluncinka ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah shine ka aikata wannan tunda kana da kuɗin لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء ابن القيم yake cewa da umarnin da Allah yayi ayi jihadi da rai da umarnin da Allah yayi a cikin Qur'ani ayi jihadi da kudi duk iri ɗaya ne da mai jihadi da ransa da mai jihadi da kudinsa duk martabar su ɗaya ne don haka wajibi ne mutum ya ɗauki kudinsa ya yi wa Allah aiki ya jihadi da shi kaga sai a rubuta ka cikin mujahiduna masu aiki da kuɗi yace abu ɗaya ne mala yace wa Allah kan najata minan nari wal maghfirati wa dukhulil jannati bihi fa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi ko tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأعاضهم عنها الجنة وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه ثم أكده بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بأهده منه تبارك وتعالى ثم أكده بأنه هو بأن أمرهم أن يستبشروا بذلك بأن أمرهم أن يستبشروا بذلك ثم علمهم أن ذلك من الفوز العظيم فليتأمل العاقل مع ربه ما أجل هذا العقد فإن الله عز وجل هو المشتري والثمن الجنة والذي جرى علي على يديه هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة ومن البشر وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم ما لنك تشوى أم الله مدوكين سركي ya rataya yin jihadi da kubuta daga wuta duk wanda ya wannan ɗaya daga cikin jihadin nan da muka faɗa to ya kubuta daga wutar jahannama kuma ya samu gafara ubangiji Allah kan najata minan nari wal magfira sannan ga shiga aljanna wannan shine samara abinda ake samu idan an yi jihadi saboda Allah kubuta daga wuta samun gafarar ubangiji da shiga aljanna wannan shine babban rabo Allah ya ce ya ku waɗanda kai imani ga kasuwanci kuna so nuna muku wani kasuwanci da zai kubutar da ku daga azaba mai radadi kaga wannan kasuwanci idan an yi shi da Allah shine ka bayar da ranka Allah ya sayi ran shine business din ka ba da ranka ka yadda indi don Allah ne a kashe ka ka yadda indi don ɗaukaka addinin Allah ne ranka ya tafi ka sayar ka ba wa Allah kana jiran ya biya ka kuɗin kuɗin shine aljanna anan malam ya fara mana bayani dangane da irin talla da ubangiji ya yi wa muminai ya ce ga kasuwanci nan da in sun yi shi zai kubutar da su daga azaba mai raɗaɗi ashe bawa yana iya yin kasuwanci tsakaninsa da Allah ashe yana iya zuba jarinsa ya bar wa Allah Allah ya biya shi shi ne ka yi jihadi da ɗaya daga cikin waɗannan abuwa da aka ambata maka ka yi da harshenka ko ka yi da dukiyarka ko ka yi da ranka ko kuma ka ƙi abin ma a zuciyarka ka ga abu na sabon Allah ka ji ranka yana ɓaci ba ka so a aikata wannan abun shi ma jihadi ne aljihadu bil qalb amma me yasa ba za ka iya sa hannu ba saboda an fi karfinka to illar da aka yi mana shine mu wayi gari muna kallon barna amma ba ma jin mun damu imani ne kaga an saba wa Allah ka ji a ranka ranka ya ɓaci baka ji daɗi ba imani ne wannan rashin imani ne kaga ana sabon Allah baka taba damuwa ba hankalinka a kwanci bai shafe ka ba kai kawai abin da ya dame ka an taba dukiyarka ko an taba iyalinka amma ai ta fasadi a gari ai ta ta'adi ai ta barna a keta dokar ubangiji amma baka damu ba musamman wanda yake shugaba yana da daman ya tsawatar ko yana da daman ya hana ko baka iya fitowa a baki ka faɗa kowa ya ji 'yan jarida suka rubuta ba kana da hanyoyi dubu ɗari da za ka bi ta ƙarƙashin ƙasa ka rugurguje wannan ɓarnar da ake yi ka hana a yi amma ba a jin muryarka ba ka magana sai lokacin da aka taɓa ka wanda ya tsaya maka a gabanka to nan za ka wanda shi duk kamar abin da ake ta faɗa muna ta maimaitawa za mu yi ta bayani don mutane su gyara ɓarna da mata musulmi mata mata musamman mata da suka shiga wannan shafi na tiktok suke kuma manyan ƙasa jagororin al'umma shugabanni suna ji suna kallo masu fada a ji suna ji suna kallo sun bar 'ya'yanmu suna ta lalacewa kuma abin da zai baka tausayi sai ka dudduba yawancin abin da ake yi sai ka ga galiban musulmi ne su yi magana da yaren hausa kama jima suna cewa insha Allah ka ji suna kaza suna kaza abun zancen bai da daɗin ji mu'amalar ba ta da kyau lokacin da ka ji wannan ko ka ga wannan ana yi imani ne jihadi ne ka ƙi abin a zuciyarka sannan inda yadda za ka yi amfani da hannu ka yi reporting pejin ka yi reporting site din da kaga suna wannan abu kai reporting a rufe su shi ma jihadi kai ga 'ya'yan musulmi subhanallah al'azim wacce za ta zo a cikin gidansu da hoton da hoton katangar gidansu da hoton kujerar babanta da hoton kaza ta yi tsirara ta ɗauki hoto kuma lokacin ma ta rataye wani namiji a bayanta tana kwanciya a jikinsa namiji sa hannu yana yana taɓa al'auran mace kuma ana nuna wa mutane suna kallo duk a cikin wannan kafar yada labarai da zamani ya zo man da shi me yasa gwamnati ba ce magana ba saboda ba a taba su ba siyasa su aka taba ba amma illa shine abinda zai haifar mana da bala'i da fushin Allah فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم Allah yana yin fushi idan an saba masa Allah yana yin ukuba wa al'umma yayin da aka keta dokarsa bayyana tsiraici yana cikin sabawa Allah yana cikin abin da yake fusata Allah kuma Allah ya mana hukunci na gama garin gaba daya amma su waye patronizers da musulmi ne tsiraici tsiraici da maganganu na batsa mace ta bude idanta tana kallon ka kana kallon ta na faɗin maganganun da ko jin su kai a rediyo ana yi sai ta rufe amma ita tana ɗaukan hotonta tana faɗin maganganun kuma tana maka dariya abinda ba a faɗa malam ba a faɗan wannan maganganun amma za ta faɗa kuma ba ta damu ba kuma abin mamaki ba biyanta aka yi ba tsabar gaba da Allah gaba da musulunci keta addinin Allah ba wai sana'a take ana biyanta ba ballanta ka ce kuɗi take samu a fitsara ne sai an nuna wa Allah an saba maka din sai an nuna wa shari'a an saba mata wannan ɗaya daga cikin barnar da matanmu suke a cikin wannan shafi na TikTok bayi da kyau kwarai da gaske wani lokacin ka gama ta dauko karamin yaro tana abin nan da shi yan dan uwa yake ga mun satin nan da ya wuce zina aka yi aka dauki hoton a fili ba aka nuna akwai wanda kuma maza ne namiji ya zo yana neman namiji shi ma aka ɗauka aka nuna ba dai magana za ku yi ba ku je ku yi duk magana da za ku yi to me ribar almujahara bil ma'asiya me ribar bayyana sabo suna yi ne saboda ba ku nuna kuna ƙi ba kuna kallo kuna bin su kuna goyon bayan su ba mamaki matarka ta fada cikin wannan a cikin wannan yanayin da ake ciki wani ya kira ne ya ce ai malam ni kam na zama victim ai ya ce wallahi yanzu haka matata nayi nayi nayi da ita aure ma ne ma yake mutu saboda manya manyan kawayen irin waɗannan matan masu wannan abu ne zaki suna zaki shuhura za a san ki hadda sunanta hadda lambar wayanta hadda komai kuma da uwarta da ubanta suna raye mujahara bil ma'siya wanda Allah ya ce duk al'umma ta gaba ɗaya Allah zai musu afuwa amma banda masu bayyana sabo banda masu fitowa fili su bayyana sabo zina zina ce tana da laifi amma zinan da tafi muni wanda aka yi ta a fili luwaɗi neman maza mugun zunubi ne amma muninsa ya isa yayin da aka fito fili aka yi zo suna haska mace tana neman yar uwarta mace a fili ba wai a koyi ba banda maganan kan a cire kaya ma daman ma kafin ta fara daukan hoton sai ta cire rigarta ta cire komai nata kawai dan tsumma kawai za ta bari ta dan rufe wasu wurare shi ma an ce shafin ne in an bayyana tsaicin gaba ɗayansa suna rufe mutum da ba don haka ba za su za su rufe za su bude to amma abin da nake faɗa dukkan su musulmi ne masu yin wannan abu wasu hausa wasu fulani ga wata irin shiga da mace za ka yi za ka ɗauka wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato Allah ya yi mana na faɗa na yi bayani idan kun ga musifa ta same ku ruwa baya tsami banza kaga waɗannan mutanen masu wannan ta'adin to ku rubuta suna daga cikin dalilin da Allah ya jarabe mu da bala'in da muke ciki alƙawari ne Qur'ani ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta kai ga yanzu a ƙasar nan fa za a kashe mutum kisa na ta'addanci za a yi masa kisa na zalunci sai an ɗauki hoto ana kashe shi wata ƙabila tana faɗa da wata ƙabila ko wasu mutane ba sa son wasu a kama mutum da ƙarfin tuwo a bankare shi a danna masa wuka yana ihu a ɗaure ɗan uwansa a gabansa a ɗaure shi a sa shi yana kallo bayan an gama a farke shi wallahi har fiɗa mutum ake da ake fiɗe rago wallahi ana hira ana dariya ana fiɗe mutum a cire hanjinsa a cire kansa wani aka ɗaga kansa haka ana dariya aka buɗe bakinsa aka yi kaza ana haskawa aka zo aka hura wuta aka ɗauko gungumen itace aka ɗora kan mutum ana babbaka shi kamar yadda ake babbaka ake babbaka kan akuya a gama kuma a fasa shi kuma a gasa namansa a yi masa tsire a cinye shi a gaban dan uwansa bayan sun cinye wannan sun gama su zo su daɗa yanka ɗayan yana kallo duk gashi nan a wayoyinku ana turawa kuma wasu ƙabilu ne a ƙasar nan an san da su an san jihohinsu an san garinsu an san inda suke suke wannan abu kuma ba wanda zai musu magana ya za mu zauna lafiya ba za mu samu kwanciyar hankali ba ran mutum ɗaya wallahi tallahi wani bawan Allah shi kadai idan ka kashe shi ka jangwalo kanka masifar da wallahi har ka mutu ba ka rabu da ita ba Abdullahi dan Umar yace da ku kashe mutum ɗaya gwanda ku samu gireda ku rushe ɗakin Kaba a haɗu a rugurguje ɗakin Kaba shi yafi sauki a wajen Allah akan kashe mutum guda ɗaya amma yau zaka iya irga duk satin duniya a ƙasar nan mutum nawa ake kashewa wanda za a sa kunamar bindiga a harbe shi da wanda za a kwantar da shi a yanka shi da wanda za a yi taimai azaba sai ya mutu da wanda za a shaƙe shi sai ya mutu da wanda za a kai shi dajin yunwa ta kashe shi da wanda za a tura shi cikin namun daji su cinye shi duka mu muke yi wannan duk ɗabi'unmu ne dole mu ji ba mu jin daɗi dole Allah jarabe mu mu ya mu hankalinmu ya tashi dan adam dan uwanka ya tsoratar da kai firgitar da kai to ba abinda zamu ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko mutum zai yi sabo ya rinka boyewa al mujahara bil ma'siya yanzu nan fa magana ake akan jihadi ya mutum zai yaki zuciyarsa jihadun nafs ya hana ta ta aikata kaza ya zai jihadi da bakinsa ya zai jihadi da zuciya in bai da halin wancan da wancan zuciyarsa ta kyamaci abu kaga ana barna ka ki mutum ya zama mai kishin musulunci in ya ga abin da ake saba wa Allah ya ji zafi ya yi magana amma mutum ya zama bai da kishi yana da iko yana da daman da zai hana wani abu na barna bai zai hana ba ba a jin ɗuriyar ku kawai sai dai an taɓa kujerar ku ana fusata Allah ana fusatar da annabi tarbiyyar 'ya'ya suna lalacewa da jikoki da tattabakun ne amma ba wanda zai magana shi kenan kawai haka za a yi rayuwar rayuwar batsala rayuwar fasad wallahi tallahi malam wani shaidanci da rashin kirkin da ake yi wallahi ko turawa ba sa yi wallahi ko bature wallahi ba ko a cikin turawa ma 'yan iskan turawa ne suke ko irin blue film din nan wallahi akwai wanda ba sa gani kaga dai arna ne ba musulmi bane wani yake ban labari yace yanzu koda koda pejin da ake shiga ake waɗannan abubuwa akwai fejikan da inda mace za ta bude al'aurata gaba ɗaya ta ɗauka to sai an tusis daga kamfanin fa sai sun kori mai wannan abu ko da su ɗin ko ta cire mamanta a gani sai sun kori mutum ka duba arna ne fa amma mu yanzu mutanen mu tsirarar suke yi kuma a nuna wai me yasa ake yi wai dan don saboda Allah baya so bari a yi a fusa ta Allah a fusa ta Allah to ku sani cewa kin abu a zuciya ka kyamace shi ka ji baka son sa ranka ya baci yayin da kaga an keta dokar Allah shi ma nan imani ne kuma shi ma jihadi ne to haka duk lokacin da ka ga ranka ana wani abu na keta dokar Allah kaga baka damu ba ko gezo baka yi ba to ka je ka yayyafa wa imanin ka ruwa da sauranka wallahi tunda idan an zo ana cin mutuncin iyayenka ko iyalanka ai ka ji ba daɗi ko to yau gashi ana keta dokar Allah ka nuna kyamar abun ma ba ka yi wannan kenan ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tallan kasuwanci wa masu imani kasuwancin da in sun yi shi zai kubutar da su daga azaba mai raɗaɗi Allah ya ba da labari annahu shara min almu'minina inna Allah shara min almu'minina anfusahum wa amwalahum ko fi sabilillah bi anna lahum aljanna Allah ya saya daga mu'minai an yi kasuwanci Allah ya ce mu'minai na sayi rayukan ku na sayi dukiyar ku kuna da gidan aljanna ku bani ranku ku bani dukiyar ku kaga aljihadu bin nafsi wal jihadu bil mali kenan ka bada kudin ka kai wa Allah aiki ka tabbatarwa kana bayarwa ka ce ya Allah ina jiran ka biya ni business ne da ka shuka za ka girbi ribar nan gaba zan yi bayani ya za a girbi ribar to Allah ya yi bayanin wannan sannan kuma ya ce ribar ita ce aljanna wa a'adahum aljanna anha aljanna Allah ya canja musu ya maye musu da gidan aljanna wannan kullin kasuwanci al-aqd wal wa'd kulla kasuwanci da kuma alkawarin biyan kasuwancin Allah ya sa shi a cikin mafi falalan littafinsa shine alkur'ani sannan Allah ya karfafa zancen cewa babu wanda ya fi shi cika alkawari wa man aufa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika al-fawz al-'azim ba wanda ya fi Allah cika alkawari sai ce annahu la ahada aufa bi ahdihi minhu tabaraka ta'ala sannan kuma ya akkada zance bi anna amrahum an yastabshiru bi zalika fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum bi albishirinku da wannan kasuwanci da kuka kulla da Allah ku bada ranku ku bada dukiyarku ku yi wa Allah aiki ku haƙura da ranku don addinin Allah ya ci gaba ta samu mini don an kashe shi a hanyar Allah wallahi ba a sa ra'ayi ba babu wanda ya samu rabautacciyar mutuwa mutuwa a sa'a irin wanda aka kashe shi a hanyar Allah saboda ya ba da ran ne gaba ɗaya Allah ya siya kuma Allah ce wa man aufa bi ahdihi min Allah ba wanda ya fi Allah cika alkawari da haka an kashe shi a hanyar Allah bai asara ba la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada kada ku taba tsammanin wanda aka shi saboda Allah wai wai matattu ne a'a Allah ce bal ahya'un ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun ba mutuwar banza suka yi ba wallahi suna cin bishara suna ma sanar da waɗanda ba su zo ba albishir da alheri babu bakin ciki ba damuwa a tattare da ku Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da su cewa shine mai babban rabo zalika huwa al-fawzul azim mai hankali ya kamata yi tunani tare da ubangijinsa ma ajalla hadal aqd wannan wani kasuwanci wani kullun kasuwanci ne fi wannan girma malam wani business ne ya fi business ɗin da za ka ba da ranka ga Allah da za ka ba da dukiyarka wa Allah amma shi ɗan ya hana mu mu gane Allah fa shine mai sayan kayan fa inna Allah azza wa jalla huwal mushtari yau ga Allah ya zo yana taya kayanka akwai kasuwancin da ya fi wannan babu akwai mai biya sama da Allah babu Allah shine mushtari menene kudin da zai biya ka aljanna aljanna mai sayan Allah kudin da za a biya kasuwancin aljanna to waye ne ɗan kasuwan da ya kawo kayan aka taya aka saya والذي جرى على يديه هذا الأقت أشرف رسله mafi ɗaukaka daga cikin manzanninsa shine ya tallata wannan kasuwanci na siye da sira shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah wa akramuhum alaihi min almala'ikati wa min albashar shefu kowa cikin mala'iku da mutane duka gaba daya to wannan kaya wannan kadara ga ta nan an shirya ta an kimtsa ta li amrin azimin ga wani abu mai girma wani yana cewa qad hayyauka li amrin law fadinta lahu farba bi nafsika an tar'a ma alhamali mahrul janna wal mahabba badlun nafsi wal mal limalikihima فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة بالله ما حزلت فيستامها المفلسون وما كسدت فيبيعها بالنسيئة المؤسرون لقد أقيمت للأرض في سوق من يريد فلم يرد ربها لها بثمن دون بذل النفوس فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يسلم أن تكون نفسه الثمن فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ونينا تشاسن شريا كغا wani abu da ka faɗa ka ka fahimta to ka gudu da ranka don kada ka je kai kiwo tare da raƙuman da ba su da mai kiwonsu su shine farba bi nafsika an tar'a ma alhamali in an ce farba a larabci kamar fahrub ka gudu ka tafi an tar'a daga ra'ayu ne ra'ayul ghanam ma alhamal alhamal shine raƙumin da yake kiwo babu mai kiwata shi anan abin da yake so ya nuna mana sadaki ko kuɗi da ake bayarwa na aljanna da samun son Allah da ƙaunar Allah to ana ba da rai ne ana ba da dukiya ba ka samun soyayyar Allah a kanka ba ka samun gidan aljanna da Allah zai baka sai ka yi bazulun nafsi wal mal ka bayar da dukiyanka ka ba da ranka ga mamallakinsu ka duba ne hikima ibn qayyim yace li malikihima waye mamallakin ran Allah waye mallaki dukiyar da take hannunka Allah waye baka Allah kuma in ya gana ma ya hana ka shine fa ya baka dukiyar kuma yace ka kawo ai kasuwa da kai menene kasuwa da dukiya jihadi da dukiya yin aikin Allah taimaka mutane agaza mutane kuma wani abun mamaki duk abin da ka dauka ka bayar Allah ya alƙawari sai ya maye maka shi wani ya gaya mun ya ce wallahi malam wani ikon Allah ni dai ban sani ba ya ce duk lokacin da aka nemi taimakon wani abu na ɗauka na bayar dubu goma ne dubu ashirin ba mai kuɗi ba ne talaka ne ya ce dubu goma ne dubu ashirin ne dubu biyar ne ya ce wallahi idan na bayar ko sati dai bana ya sai Allah ya min ninnin kamun ita haka kawai sai in ga wani abu ko dai in yi wata kasuwa in ci riba ko wani nima ya bani ko wani abu ya ce ni dai ba zan iya tuna menene na bayar ma ni Allah bai biya ni ba ya ce to wallahi na ce to wannan ya nuna ma wasu ma ba a ma nuna musu wasu biyan su ake da lafiya ai wani zai dauka ya tura kudin sai ga yana jiran ko zai ganin kinsu ko to in Allah ya so biyan ka sai biya ka da lafiya kamar ya da lafiya da ya kaddara cewa zaka gamu da wata muguwar cuta ranga-ranga za ta cima wajen miliyan barkati amma saboda wani aiki da kai wa Allah bai hu dubu ɗari biyu ɗari uku ba sai Allah ce mala'iku ku bashi lafiya ku tsare shi daga wannan cutar ka tsare shi daga asara wannan kuɗin bai mayar maka ba ya mayar maka har da riba to kaga in Allah ya tashi biya da aka ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka bayar Allah sai ya maye muku shine mafi alkhairin mai azurtawa ba a aikin banza wallahi duk wanda ya bawa Allah wallahi Allah ya fi karfin ya rike masa bai biya shi ba kuma cikin karamcin ubangiji wallahi tun daga duniya sai ya matsa kaiya kuma ya biya ka aljanna biya biyu Allah yake ko uku ko hudu ko biyar to sai ta biyan ka wata musifa ne ta tinkaro ka albarkacin sadakar da ka bayar taimakon da kai ko agaza wani da kai kawai sai ga Allah ya tsare ka da bala'i wallahi mai hankali sau da yawa yakan sa hannunsa ya zare a aljihunsa ya ɗauki wani abu ya bayar ya daga hannu ya ce Allah ka yaye min bala'in da ka kudur ka kaddara zai same ni albarkacin wannan Allah ka kare ni shi sau da yawa akwai mutanen da Allah yana kare su da masifa da bala'i albarkacin me albarkacin abin da suka ɗauka suka bayan ko ba haushe ma cewa ya sadaka maganin masifa ashe idan ka bayar Allah zai kare ka wallahi abinci nan mutum zai ɗauka ya dafa za ka dafa abinci ka ɗauka ka ba wani manimwaci ya ci ya gode wa Allah ya maka addu'a wallahi malam sai Allah ya kare ka daga wata mugun yunwa da za ta iya tunkara ka kai da iyalinka da 'yan uwanka albarkacin abin da ka ɗauka ka ba wa rai guda ɗaya Filet ɗin abinci guda ɗaya Allah zai iya tsare ka daga yunwar shekara guda da ita. Don shi Allah baya biya daidai wa daida. Sai ya ƙara maka in ya zo biyan ka. To amma matsalar shi ne wa yake da ilimi da basira da yake iya ganewa in na bayar ta yaya Allah yake biya na. Haka Allah yake wa mutane sakayya ta inda ba su sani ba. Yanzu wani zaka ga yana nan yana zaune yana yi yana yi yana yi yana bayarwa. shi wataƙila bai ga ƙarin jari ba bai kaza ba amma ya manta kuma Allah ya tsare shi yau shekararsa goma bai taɓa zuwa asibitin Aminu Kano ba gashi kullun gyaɗin Aminu Kano a buɗe amma sai dai ya wuce ce Allah ba ku lafiya ta nan ne Allah ya kare ka yayin da wani kuma Allah ya tara masa biliyoyin kuɗi ba satin duniya ba zai je gana da likita a Aminu Kano ba an ba shi kuɗin amma an raba shi da lafiya ko Allah ya kare maka wata masifa ta iyali yanzu wani din za a bashi kudin bai ciyar ba bai taimaka ba sai Allah ya jarabe shi da muguwar mata ce ta gasa shi kuma ya kasa sakinta yana baka bayarwa da kana bayarwa to da Allah sai kare maka masifarta amma sai a barka da mutum ya rinka gasa ka sai dai mutum ya ta tura takardu wuraren malamai a taimaka mana da addu'a Allah samu fi karfin iyalinmu a da saura wala baka fi karfin su batun da baka yi wa Allah aiki haka ɗan ƙaramin hakin da kare na zai ta gasa ka ya ta gana maka azaba shi yasa bayarwa ka bayar da ranka ko ka bayar da dukiyanka wannan abu ne babba malam waɗanda suke wato darajatul iman suke da daraja ta imani fauka sama suran ma suke ɗauka su bayar mutum kurun ya ce na sallama raina in dai akan Allah ne to na yadda na tafi kawai wannan shine abin da sahabbai suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga darajar shi yasa Allah gaba ɗayan su ya musu alƙawari yace duk yan aljanna ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa gaba ɗaya ba wanda ba dan aljanna ba in dai sahabi ne saboda sun bayar da ran sun ba da abin da suka mallaka zakka fa Allah ya saukar aya a yi zakka sahabbai nawa ne suka shiga kasuwa ba kuɗin ba gona ba kiwo ba komai wallahi kasuwa suka shiga suka yi ta yin dako ka san dako ko ka sunkuya ka ɗauki kaya a biya ka ka kai guri kamar jaki wallahi haka suke ta ɗauka suna yin dako wai don su tara kuɗi ya zama ya kai nisabi saboda a rubuta su a cikin waɗanda sun taɓa ba da zakka muku a lokacin da a yau ɗin muna da kuɗin mu ba da zakka amma ba ma bayarwa kaga bambanci so malam yake faɗa cewa ka bayar da bazlun nafsi wa bazlun mal limalikihima yace matsoraci talaka miskini bai isa ya je ya taya wannan kadarar ba bai isa ba duk matsoraci talaka mai talaucin zuciya wallahi bai isa ya je wannan kasuwancin da Allah ba bai isa ba don ku ba kadara ce wacce take wulakantacciya ba ballantana matsiyata su je su tiyata shine fayastamuha almuflisuna ba kuma karyayya bace ba ballantana a ce talakawa musiruna wanda ba su da shi wanda ana nufin na zuciya su je su ce za su shiga su tiyata ga ta nan an bijirar da ita a kasuwa wannan kasuwa an bijirar da wannan haja a kasuwa liman yuridu ko man yuridu amma fa Allah ya ce kudin wannan kaya ko kudin wannan kasuwanci rai ne za ka bayar shi ne business ɗin Allah bai yadda ba ubangijin wannan kadara bai yadda da wani kudi ba in ban da bayar da rai amma ina mabarnata suka ja da baya masu son Allah suka zo suna tsayawa suna jiran waye zai iya zuwa ya bayar da ran nasa don ya samu wannan kuɗi da aka tanada shi ne aljanna in ka bayar aljanna ne in ka ba da dukiyarka aljanna ne in ka ba da ranka aka kashe saboda Allah aljanna ne ba kai mutuwar banza ba kai asara wai gaba ɗaya damar rayuwar duniya wai me ne me a cikin ta ne akwai wata riba da mutum yake da ita bayan ya mutu bai samu aljanna ba babu babbar ribar rayuwa a ce ka mutu a tsunduma ka aljanna mafi asara a rayuwa shine ka rayu ka mutu kuma ka shiga wuta wani wallahi malam zero zero yake yi malam ya wahala anan ba a ji daɗi ba mutum ya shiga wuta na sha faɗa ina mimita a karatu yanzu dirin irin rayuwa nan da ake mala mun gode wa Allah alhamdulillah ya Allah mun sani laifin mu ne halin mu ne amma waye yake jin daɗi ko faɗa waye yake jin daɗin ana nema leji duk wanda ka gan shi ana lallabawa ne a dai tafi dai kawai dai wanda zai dan samu nutsuwa da kwanciyar hankali shine mai karanta Qur'ani mai zikiri wanda zai tashi da daddare ta karatun Qur'ani Allah bashi kwanciyar hankali ko ya zauna a masallaci ya zikiri sai ya ji wani daɗi babu daɗin da ya kai wannan wallahi babu wasu kuɗi ko wani kadara ko wani mulki ko wani sarauta da mutum yake da shi da zai ji wannan daɗin wallahi tallahi mai zama a masallaci magariba da isha yana ganawa da Allah wallahi tallahi ya fi ka jin daɗi ɗin da ake faɗa wanda zai ba daɗin fuska haka ba a wanda zai ratsa har a zuciyarka ko kwatantawa ma ba za a yi ba kun san ɗanɗanon bautar Allah kun san ɗanɗanon ganawa da Allah za ka iya kwatantawa yayin da ka kira Allah ka kira Allah ka kira Allah sukuni da kwanciyar hankali da lada da za ka samu akwai wani abin da zai baka shi a duniya wallahi babu shi suwa suka ɗauki wannan kasuwancin adillatin alal mu'minina a'izzatin al kafirina masu kankan da kai ga ɗan uwansu muminai masu izza ga kafirai yujahiduna fi sabilillah suna jihadi saboda Allah ba sa jin tsoron zargin mai zargi malam yake cewa walamma kasarul mudda'una lil mahabbati tulibu bi iqamati al bayyinati falam yu'ta an-nas bi da'wahum falau yu'ta an-nas bi da'wahum ladda'a al al al khaliy khurqat ash-shajay fatanawwa al mudda'una fi ash-shuhudi faqila لا ثبتت هذه الدعوة ولا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه فطولبوا بعدالة البينة فقيل لا تقبل العدالة إلا بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم فسلموا ما وقع عليه العقد وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين وانا وسمى غنغنون ابن القيم يكاوس cikin hikima da basira yace akwai masu da'awar son Allah sun yi da'awar suna son Allah sai aka ce to ana so ku bayar da hujja da za ta tabbatar da kuna son Allah shi son Allah ba a buɗe baki kawai a ce ai ana son Allah haka kawai dole sai sai an game sai an ga dalilin son Allah amu masoya annabi ne a kuma gashi kai masoyan annabi kuma ana kida baka sallah a lokaci a mu masoyan annabi ne kuma an same kana yaudara a mu ai masoya Allah ne an je an ganka hannunka dumu-dumu akan cin riba a'a muna so mu ga hujja mu ga dalili haka san Allah yake aka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake um da za a bar mutane da abin da suke da'awa to da wani ya yi da'awar abin da bai cancanci shi ba yanzu da ba dan da ba dan kace waccan motar taka ne za a ce sai ka kawo takaddunta da shaidar inda ka saye ta ba ai da wani yana fita zai tsaye da wani ya ce wannan mota ta ci haka ne amma in ka san za a yi dole sai an buƙaci bayyana abu na farko daman in kai da awar abin da ba naka ba kace naka ne to sai a tafi gurin hukuma idan an je hukuma mai za ta nema bayyana bayyana ina takaddun mota ka je kawo ina agreement ina aka siya ka je kawo to kuma baka saka je kawo takardar mota ba dan sai an bada chassis number dinta ko baka taba ganin ta ba sai ka ganta kace ta kace to da an kyale mutane kowa yana da'awar abu kaza nasa ne to da wasu za su yi da'awar abinda ma nasu ba su ce nasu ne wallahi wani zaka iya fitowa da matar kai ce ta su ci kwarai kuwa to da ba dan ya san za a tambaya ina aka daura aure ba ina ka hada da ita ya aka yi ba da an kwace wa mutane matan su wani zaka yi zuwa da abu yana gani mai tsada ne a hannun kai ce na sani to kaga shi ma Allah ba a da'awar ana son sa baba da hujja dole sai an ga dalili wato ba ni sunan shi da hujja bayyananniya da za ta tabbatar da da'awarka da haka aka samu mutane sun nau'antu kala-kala-kala-kala wajen da'awar abubuwa sai a ceto babu wani mai da'awa da zai in ce da'awa ina nufin claiming mutum ya claiming wani abu da hausa ma da'awa muke cewa haka da larabci din ma da'awa ake cewa to shine Allah ya ce wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim in har kun kasance kuna son Allah ba kun yi da'awar kuna son Allah ba to hujjar da za ta tabbatar da kuna son Allah ku bi annabi ma'ana hujjar wani bayyinar wani yana cewa yana son Allah da gaske to kaga yana bin annabi idan ka ba annabi to Allah zai gafarta masa zunubinka bin annabi kadai da'a wa annabi kadai yakan sa Allah tabaraka wa ta'ala ya fi ma zunubinka to amma na ce bin annabi kaɗai na ce da'awa annabi kaɗai to shi kuma bin annabi yana tattara jaka ce mai faɗi ba wai bin sa kawai kana masa kiɗa kana masa waka ba ina wani ai ka sa abin da aka samu mushkila ai akwai wanda aka dora su akan keken bera aka ce ku so annabi suka ce eh suna son annabi amma suka wayi gari kuma suna faɗa da sunnan annabi sai a kawo musu abin da annabi ya faɗa annabi ya ce kaza ya ce kaza su ce ba su yi ba amma fa su ne masu annabi su abin da suka ɗauka an sun je sun kaɗa masa ganga sun yi waka sun yi ringiji wannan shine sa annabi no fattabi'uni ku bi ni ku bi shi a sallah ku yi sallah irin nasa ku azumi irin nasa ku daina cin haram ku daina cin riba ku daina neman mata ku daina zalunci ku daina bid'a ku daina shirka fattabi'uni yuhibbukumullah ku bi wannan duk yana cikin bin annabi ai me fattabi'uni ku bi qur'ani to wannan shine mai san annabi da gaske amma mutum yazo yana cewa yana son annabi kuma ya dauki cross ya sa a wuyansa eh ya dauki cross ya sa a wuyansa ya dauko hoton wani malami da aka ce shi ma masoyin annabi ne ya sa dambare kenan ga cross ga hoton wannan malami ga kida ga waka ga tsiraici ga maza kuma ga mata a hade kuma ana kida mata suna rawa suna kada jikin su tsiraici yana bayyana amma fa duk da kuma ana kiran annabi ana ya rasulullah ya rasulullah fattabi'uni yuhibbukumullah bin annabi na gaskiya shine a aikace a aikata abinda annabi ya ce a yi a hannu da abinda annabi ya hannu annabi ya hana kiɗa annabi ya hana waka ya hana a yi su ya hana ya hana a ji su da a yi su da a ji su duk haram ne da baki daya fattabi'uni yuhibbukumullah annabi ya hana tsiraici ya hana kallon tsiraici ya hana yin tsiraicin ya hana kallon tsiraicin yaya wani zai zo yana da aure yana son annabi kuma yana kallon tsiraici a lokacin kuma yana cewa yana son annabi annabi ya hana shirka annabi ya hana bid'a kirkirar abu addini abinda babu shi bai da asali bai da tushe annabi ya hana to yaya wani zai zo ya ce yana son annabi kuma a ganshi dumu dumu hannunsa akan aikata abinda annabi baya so kaga wannan ai da'awa ne kuma adda'awi malam tuqimu laha bayyinatu ashabuha ad'iya duk da wadda aka in babu hujja akai ba amfani ai kowa ma zai iya bude baki ya ce kaza amma meye dalilin cewa kaza din mala yace sai duk mutane suka koma baya tunda an faɗi wannan ayar fattabi'uni yuhibbukumullah wa sabata atba'ur rasul sai mabiya manzon Allah fi af'alihi wa aqwalihi da gaske masu bin annabi a cikin aikinsa da ayyukansa da maganganunsa sai suka tabbata masu bin manzon Allah fi hadiyi wa akhlaqihi a cikin shiryarsa da ɗabi'arsa su ne suka tabbata su ne suka zauna su ne Allah ya yi kasuwancin da su a takaicen takaicewa ‘yan uwana maganar son annabi sallallahu alaihi wasallam maganar bin annabi sallallahu alaihi wasallama soyayya tana da alaka da biyayya idan ka ce kana son sa to dole a ga kana masa biyayya ba yanda za a yi mutum da aure yana son annabi kuma bai mai biyayya amma yanzu ka ce kana son babanka wallahi amma kuma in yace kai baka yi ƙarya kake baka son ubanka dan alamar kana son mutum shine ka bi shi mai alqadi iyab mai ashafa ai cewa alamatu muhabbatihi ittiba'u asar sunnati alamar son annabi ka duba mai ashafa alamar son annabi bin sunnar annabi kenan da'awar ana son annabi ba a bin sunnarsa ƙarya ce dole sai an ga kana bin sunna duk abin da aka ce sunnar annabi ana nufin shari'ar annabi ana nufin addinin annabi ana nufin karantarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam to a daina mai da son annabi kamar wani abu ne na yayi ko na kasuwanci ko na da'awa ko na kaza ko na kaza dan an waye gari sai a murkude abu a juya shi sai a ɗauko wani wanda yake a haƙiƙanin gaskiya da za a ɗora shi a sikeli ƙin annabin ma yake amma sai a ce shine masoyin annabi wanda kuma yake son annabin kullum yake karantar da sunan annabi yake aiki da sunan annabi yake azumi litinin alamis yake biyayya ga manzon Allah yake mu'amala aurensa sai yayi irin na annabi kasuwancinsa sai yayi irin na annabi mu'amalarsa sai yayi irin na annabi kaza kaza sai yayi irin na annabi da ya dage yace wa mutane sai an bi annabi in ba a bi annabi an yi bid'a sai a juya kuma ce wannan din shine makin annabi ba haka ake yi ba yau duk wanda ya dage duk wanda ya dage ya ce lallai sai an ba manzon Allah hakkinsa na biyayya a cikin komai sai an yi irin nasa to billahi azimu sai an rinka nuna shi ana ce ga sunan ko sallah kake da wuri akan lokaci sai an nuna ka a ce ga sunan alhali son annabi yasa yake yin sallah akan lokaci to sai aka juya waɗanda suke cewa a so annabin ko su suna son annabin suke ta zama da ishirwa suna ta azumi litinin alhamis shikenan sai a wayi gari a ce su ne makiya annabi wanda ya zo shekara guda sai a shekara guda ya tara annabi ya zo ya yi biki ya biya ka karɓi kuɗi a hannun mutane ya nemi taimako ya zo aka haɗu maza da mata aka yi kaza aka yi kaza ya yi sunan wani abu shi maulidi to wai wannan wai shine mai sa annabi wataƙila kuma shekara ya ko azumi bai yi ba to yaya kana son annabi kuma baka yi abin da annabi ya ce yi ba so ina fatan yan uwa ya kamata su gane son annabi aiki ne a aikace son annabi ba da'awa bane shine abin da ibnu qayyim yake so ya tabbatar mana a nan gurin kuma ba a son annabi da bid'a ba a son annabi da bid'a me bid'a a kirkiro na abin da annabi bai san shi ba a liƙa masa a dole a liƙa wa addinin a dole a ce wannan din shi za a yi kuma shine son annabi la alhamdulillah ba dan adam yake bada lada ba Allah ne yake bayarwa da mutum ne yake bada lada to wataƙila da wasu sun gama da wasu amma Allah ne shine yake bada lada kuma Allah ya faɗa shi yana bada lada ne akan abin da ya dace da abin da annabin sa yazo da shi ku zama ahlus sunna masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fil qawli wal amali da baki da kuma aiki wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh